المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kaddara wasu da ganin da nasu aminci wasu da sauyi karatu ko mu babba mu dama mu karatu wannan bagire mai albarka na masallacin STM da ke karce Madina Madina dai a birnin Niamey jamhuriyar Nijar dan gabatar da karatu na littafin mu al-usul salasa wanda muke gabatarwa duka ranar landi bayan salar shayi wannan muke gabatar suwa landi duka insha Allah wanda wannan landi ce ta dace da ashirin ne da aikwance sha bakwai ne ga watan biyu hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas meladiya dubu biyu da ashirin da biyar kuma wannan shi ne darasi na na sha uku darasi na sha uku a tsohon tabi da baka shahi na nawa muke eh gaske ba sha ba eh sha bakwai za mu tashi ko ba ma'ana kumfa an dirko ko ba yawon nan za mu tashi to kun san can mun karanto cikin harkon suratul mudathir ya yi halmudathir kumfa an dirko to shine zai fassara mana wannan abubuwan ya ce wa ma'ana kunfa anzir ma'ana cewa kunfa anzir yanziru an shirki ma'ana manzo Allah shi gargadi daga yin shirka amar yin shirka kenan waye da u ila tauhidi ya kira mutane zai ga tauhidi kuma wa rabbaka fakabbir ce wanda Allah ya game da ubangijin ka girmama shi ay azzamahu bi tauhidi ka girmama Allah da kadaita shi da tauhidi wasiyabaka fada hirce wanda Allah ya kuma tuhafin ka ka tsalkake su ay tsahir a'malaka min an shirki ka tsalaka aikinka daga shirka shine wa thiyabaka fadahir kenan nan ba tuwahi aka yi ba aiki aikinka ka tsalakace shi daga shirka dan ko ka tsalakace tuwahin ka in dai aikin da kake shirka kake wannan bai bai amfani ka komai war rujza fahajur ce wanda Allah ya kuma gumaka ka kaurace musu ay al asnama gumaka wahajurha ka kaurace musu ay tarakuha ka bar su yadda su mutanenka suke da gumki 360 a cikin ƙaba suke bauta musu da kai ka sha taka hanya daban walbara'atu min ha kai baran-baran ba ka ba su wa ahliha da ma masu bauta magoma kan kai baran-baran ba ka ba su tsirin sun dawo ga tauhidi a kaza ala haza ashara sinina manzo Allah sai da shekara goma yana waka dawa kira ga tauhidi kawai ba umarce shi da ai zalla ba ba umarce shi da ai zakka ba ba umarce shi da ai hajji ba kawai dai ya kira mutane zuwa kaɗai ta Allah a bar bautar gumaka a bauta ma Allah shi kaɗai ya da'u ila tauhidi manzo Allah yana kiran mutane zuwa kaɗai ta Allah da tauhidi wa ba'ada ashirin bayan shekara goma da bihi ila sama sannan an kai an ka sai da shi zuwa sama sai da shekara goma ko sallah ba ai babu sallah babu hajji babu zakka duk wani abu da kasan na ibada babu shi kawai kira ɗaya manzo Allah yake ga tauhidi a kaɗai ta Allah a bar bautar gumaka sai an ka cika shekara goma sannan aka yi mai mi'raji shine wata taguwa ce ko kuma ce wata dabba ce ana ana ce mata buraka ban santa da Hausa da Larabci da ana ta buraka ita ta zo ta dauki manzon Allah daga birnin Makka zuwa birnin Baitul Maqdis wannan buraka in ta daga kawa inda idan take kallo can take azabba dole ta dauke kawarta duk inda idan ta ga hangawa yake gani in ta dauke kawa sai can ta kaza ta san ta hi mota sauri wa kare kenan to wannan buraka ya tazo ta dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan birnin Makka zuwa birnin Madina a cikin dare cikin dare an kai wannan abuwa eh da yazo ila sama'i zuwa sama hatta ɗaya hatta biyu hatta uku hatta hudu hatta biyar hatta shida hatta bakwai sun ka zo ta bakwai mala'ika jibril ya ce to mu bakin nan an cimma inda mun ka tsaya manzo Allah shi da ya wuce ya zo sai da ratul muntaha inda babu wata halitta ta nuna ta wata sai da zo ya ce sai da ji kuka alƙalumma na rubuta kudura ta Allah duk abin da ka san za a duniya duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuce shi manzo Allah ya ce sai da ji kuka wannan alƙalumma na rubutu abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sa a rubuta duka inda babu wata halitta da tattace can da ya zo can nan wa furidat alaihi salawatul khamsa sai aka bashi salloli guda biyar asalin sallolin da an ka bashi guda hamsin ne ba da manzo Allah ce sallah guda hamsin an ka bashi shi yasa aka ce ya nuna Allah yana son sallah sosai a cikin yini kai sallah hamsin ne ba ka gani ba ina ganin kenan kusan duk minti talatin ma iske ba sai ka sallah ba duk minti talatin ba kama kai minti talatin tun da awa ashirin da hudu ne a cikin yini da dare ba kama minti talatin Allah ya wajabta mana sallah hamsin manzo Allah ya zo da su manzo Allah ya zo wajen annabi Ibrahim dan shi a sama ta bakwai yana renon 'ya'yan musulmai ya wuce shi zo wajen annabi musa shi a sama ta shidda annabi musa tambaye shi yaya ina labari masu allah ce an ba ni salloli guda hamsin wani ƙaidi da al'ummata masu allah ce koma wajen ubangiji ya ce na yi zama da wani isra'ila alaitu wani isra'ila na zamna na yi gogayya da su al'umma ka ba ta yi masallah hamsin a ciki ka koma ka nemi rage masu allah ya ce an ka rage suka dawo sallah hamsin na arba'in ne yana je goma an karage ko goma na kobe ne cikin su ya zo sake wani amma annabi musa annabi musa ce ko yanzu ba ka iya ka koma al'umma ka ba ta iya ka koma a nemi rage ya koma ya koma hasar suka zo salloli guda biyar har da haka annabi musa ce koma ya nemi rage maza Allah ce to gaskiya yanzu ka yana jin koya bai ya koma waɗanda ne su su za a rike su haka nan a ta gagarawa da su sai Allah ce to ma yi badar qaulan layya wa ma ana min dallalin ba a canza magana wuri na kun ba da zarunta baya ku ce ku yi salloli biyar ga wuni za a ba ku lada sallah hamsin yin yanzu sallah isha da mun kai lada sallah isha guda goma za a ba eh duk sallar da kai lada sallar tanto irin ta goma kullum na kuma wannan yana nuna mana Allah yana son sallah sosai har guda hamsin a cikin yini ka gani ko eh eh ka gani ko shi na wa sallah bi makkata thalatha sinina to yanzu da aka faralta salloli sai salloli sai wannan sallolin sai an kai kwana shekara uku ana yin su kusan shekara goma sha uku ne manzo Allah ya yi da annabta a makka tun da ya shekara arba'in aka ba shi annabta ta shekara hamsin da uku sai aka kore shi ya zo madina ya goma sai Allah ka gara shi to yanzu shekara uku kaɗai na an kai ana sallah madina duk wancan sallolin goma ba a sallah ba a zakka ba azumi duka babu waɗannan abuwa shi su azumi ma da su zakka da su aiki hajji sai da ma aka zo madina su maka ma ba a farlanta su sun sai an ka dawo madina sallar ɗaya ta an farlanta tun makka ne muna gane kenan ko wa ba da ha umira bil hijrati bayan ya shekara uku a makka yana ana yin sallah kenan to sai aka umarce shi ila madina ta zuwa madina da aka zo wal hijratu lintiqalu min balad shirki ila balad islam malata abin da aka ce ma hijira shi ne ka cira ta da garin da ake shirka da Allah ila baladil islam zuwa garin musulunci inda ake bauta Allah to kuma an ce wannan hijira hatta al'ana baqiyatu ila yawmil qiyamah har yanzu tana nan sai ranar tashin kiyama akwai hijira duk lokacin da kai ga garin da ake shirka da Allah ba a bauta ma Allah to ka bar wannan gari kuma inda ake bauta Allah dan zama da madauki kanwo kanwa yakan sa farin kai in ka zama tare da su zaka isa sirrin jayika kuma dabi'a na so ta kai ɗabi'a na so ta kai in ka zube mai da wuri kane a jima duk kewayen nan nashi ya ji ƙasar to haka ɗabi'a ta ina duk ka zama da wasu ɗabi'a abu kai tsaye ba kai aune ba sai ka ka faɗa kana yi kenan in mutanen ƙwarai na sai ka kazan mutanen ƙwarai in ko mutanen banza na sai ka kazan mutanen banza ko ba haka shi yasa wancan mutumin da kashe mutum 99 ya zo wurin wani malami ya tambaye shi ya ce ina son in tuba ya ce ina za ka tuba kada kashe mutum 99 sai kashe shi ya na ɗari yanzu ya saka tambaye wani malami ne ke yana da rabo sai malami ya ce ka wa zai iya sha maka tsakanin ka da tuba ka tuba ya ce amma da sharɗi in ka tuba ka bar wanda gari ka koma akwai gari ka zata akwai masu bauta Allah shi ka tare su kana don in ka tsaya wani garin koma ma aikin ka zaka tun da gari ne na fasara na badala ke wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma mala yace hijira farilla ce aka ga al umma min balada shirki ila balada islam daga garin shirka zuwa garin musulunci kenan dukkan da kaga za a hana ka kai addini to ya zan wajibi ko kabar garin dole ne ba wai zagara ka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da iyalin shi da komi da komi baro makka ba ai ba dan bai san ta ba dole ne tunda da ya hito garin makka sai da ya juya kalli makka yace ya ke makka ke ce gari mahi soyuwa a rayuwata nan cibiyata take na an kai ka cibiyata na ka ahin yace in ba dan mutanen ka suka hadda ni ba wallahi ba zan yi gare ki ba makka aga tilasta ka to dole na inda za a hana ka addini ka ka bar garin nan kowane irin gari lura da kina tsoro mala ya ce wa dalilin qawluhu ta'ala dalilin ko cewa dole ne ka yi hijira ka bar garin da ake shirka ka koma garin da ake bauta Allah inda aka musulunci Allah ya ce innal ladina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu alhali suna zalunta kawunansu ma'ana sun ƙin hijira su bar garin da ake shirka da Allah kuma ba samu su yi addininsu ana tsangwama su sun ƙi barin garin to sai har mala'iku suka zo gare su za su ɗebi rasu ga abin da mala'iku za su yi musu ƙalu fi makuntum ku me ya tsashe ku nan kun ga ƙin hijira ƙalu kun na musu zafi na filafi sai su ce a ai mu mun kasance masu rauni a bayan ƙasa qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'a shin ashe kasar Allah ba yalwa gare ta ba eh kasa ga ta nan duniya kai yawa ka kai yawon ka sai ka gaji ba za ka iya kai karshen kasa Allah ba wai ana ba da wani tarihi ba sai ingancin shi wai wasu nasaru na sun ka ɗebi guzuri da abinci da komi na shekaru da suka ce kai sai sun ga bangon duniya sai sun ga karshen duniya suka yi ta tsaye a cikin jirgi suka yi ta tsaye a cikin jirgi yau su ganin karshen duniya ina yau ana yi gobe ana yi hatta kai abincin duk ya kare aka ce ka hayar ta koma su ka kai cin kawo na sun ka mutu ne kusan ƙarshen duniya ba babu na tunanin ƙarshen duniya nan allah ɗaya na san ƙarshen duniya dan adam sai dai ka iya yawon ka yawon ka kajin ka zamna to shi ne sai mala'ikus ce musu shin ƙasa allah ba yalwa gare ku ko ina ga tana da waɗi in an hana ku bauta allah nan ku bar nan ku koma ta قالوا ألم تقل أرض الله واسعة فتهاجروا فيها في هجرة كنت إن با أهانا كبوت الله الله تتو إرو وأن قد سنك كين هجرة سنك زمنا تكين قصة كافرتي ما أواهم جهنم ما كوما صوت جهنم كاكي كيرانا من هي هجرة واجبيني وساعة مصيرة كما أتي مقوما تزموتا تجهنم غمتن الله يتي وانا مقوما تايموني الله يكاريني أما سي الله يتوكتيا ba dukan waɗanda suka ƙin hijira ba ne za su koma ta jihar da akwai waɗanda su kan bawar za su yi akwai wanda suna da za su sun ƙina munafukai ke amma inda da masu tafi na minar jali sai dai masu rauni daga cikin mazaje wani sa'i da mata ya walwalda da 'yan yara waɗanda la yasa tsayi na hilatan ba su da wata dubara da za su hijira ba su da guzuri gusa hanya ba ga su da rauni su abu ya zama su tilas wala ya hata nuna sabila kun ba su ma mai shirya da su su hijira su ta yi wani gari inda ake bauta Allah ne to fa wala ya ka asallahu an ya famu su kama irin wa'annan Allah ya yahe musu saboda ba su bisa ga zagare ba tilas duk lokacin da kai yi abu ko kafirci ne in ba bisa ga zagaren ka bane in tilas kana an kai ka aikata kafirci ba ka da laifi ko ba haka mutum na ya tare ka yace kore kore ka zagi Allah ko ka zagi manzo Allah ko ya kashe ka sai ka zagi manzan Allah ga bakinka ba ka zuciya ba ma ba ka ralayi saboda ci da sakai ba za ka yara ka bane ya ce ko ka yi haƙoƙi kashe ka in ka da ƙarfin imani a kashe ka in ka mutu ka mutu ɗan aljanna in kuma imanin ka ranke ranke na ba ka kai da ƙarfin imanin da za ka ce ka yi tsaye da ƙawar har kashe ka sai ka yi da baki amma ba da zuciya ran in kai da zuciya kuma da an yi asara gaba da ke mutu ya mutu kafiri in har zuciya ta zai rana mun gane Allah ta fausa alika sallahu an yi afu anhum waɗannan suka Allah ya yahi musu makana Allahu afuwan gafura dama Allah bai bushe ba mai yahiya ne kuma mai gafara lafi yabo don da mu dakata abin da kuna daga Allah ne kuskure karanci ilimi na subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk